الحمد لله الذي خلق الكائنات وتفضل علينا بجوده والرحمات هو الذي أرسل رسوله بالهدى والبينات وعضده لمن أنكر به بالمعجزات أنزل التوراة والإنجيل والزبور وأتمها بالآيات علام الخفيات قاضي الحاجات والنظر إلى وجهه نهاية الغايات والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد أيها الأحبة في الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فهي وصية الله فهي وصية الله أوصى بها عباده عباد أوصى بها عباده الأولين والآخرين قال عز من قائل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا فهذه الوصية أيها الأحبة في الله وصية عامة لم يشذ عنها أحد حتى أفضل خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فقال عز من قائل يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أيها الأحبة في الله في الأيام الماضية تكلمنا عن الذكر وفضائله وبعض فوائده وسنتحدث الآن في آداب الذكر والدعاء وشروطهما أيها الأحبة في الله إن للذكر والدعاء آدابا مشروعة وشروطا مفروضة فمن وفي له ومن لزم تلك السيرة على شروط الآداب أوشك نيل ما سأل ومن أخل بالآداب استحق ثلاث خلال المقت والبعد أو المقت والبعد والحرمان عياذا بالله تعالى أيها الأحبة في الله ينبغي لمن أراد أن يذكر ربه عز وجل أن يتأدب بهذه الآداب الأدب الأول الإخلاص في الذكر فقال عز من قائل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وروى النسائي بسند حسن عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له فأعادها ثلاث مرات يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له ثم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه أيها الأحبة في الله الأدب الثاني استحضار عظمة الله عند الذكر قال عز من قائل ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الأدب الثالث أيها الأحبة في الله استحباب الذكر على طهارة روى أبو داود بسند صحيح عن المهاجر بن القنفذ رضي الله تعالى عنه أنه قال أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم اعتذر إليه فقال إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهارة أيها الأحبة في الله الأدب الرابع استحباب الإكثار من الذكر روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق المفردون قالوا وما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات أيها الأحبة في الله اعلموا أن الأصل في ذكر العبد لربه جل وعلا ألا يرفع به صوته ويدل على ذلك قول الله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين وصح عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط في واد إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير قال فدنا منا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا وقال الإمام الطبري رحمه الله تعالى في هذا الحديث من الفقه كراهية رفع الصوت بالدعاء والذكر وبه قال عامة السلف من الصحابة والتابعين وإلى عدم رفع العبد صوته بالذكر ذهب الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم bayan haka ‘yan uwa muna sake jaddada godiyanmu ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya bamu ikon ko ya bamu damar fitarwa a wannan lokaci ba don komi ba sai domin gabatar da wata ibada daga cikin ibadun da ya ɗora mana idan ba mu manta ba a kwanaki da dama da suka gabata mun yi magana akan abin da ya shahi ambaton Allah zikiri da irin falalar da wannan zikiri yake da da irin fa'idodin da za mu samu idan muna yin zikiri to insha Allah ta'ala a yau za mu yi kokari mu tattauna akan wata mas'ala da take da alaka da wannan shine abin da ya shahi ladubba yayin da kuma mutum zai ambaci Allah domin yayin da mutum ya zo zai ambaci Allah ba zai ambaci Allah a yanda ya ga dama ba a'a addinin musulunci ya ware wasu ladubba da sharuɗa da mutum ya kamata ya bi domin ya ambaci Allah maɗaukakin sarki kamar yadda ko a yau idan ka tashi zaka kira sunan wani bawan Allah ko wani shugaban ƙasa ko wani makamancin haka zaka ga baka tashi ka kira suna haka nan kankarakam sai ka tsaya ka tantance maganar da zaka hodi me yasa saboda kana tsoron ka sha kanka matsala to shi yasa 'yan uwa masu girma mu sani cewa lalle zikiri ambaton Allah da kuma addu'a domin wani lokaci da addu'a da ambaton Allah duka abu guda ne to wa'innan abubuwan suna da ladubba wanda addinin musulunci ya shar'anta wanda ya kamata mutane mu sani sannan kuma da wasu sharuɗa wanda suke wajibi ne mutum ya bi wannan sharuɗan kafin ya kai ga wannan shi yasa duk wanda ya kiyaye wannan sharuɗan sannan kuma duk wanda ya ɗauki wannan hanyar ta ya dibi sharaɗin ya kiyaye wannan sharaɗin sannan ya ambaci Allah to zai cancan me yake da suna zai samu abin da yake da bukata a wajen Allah kamar ya samu abin da yake so a wajen Allah madaukakin sarki amma duk wanda ya sha baya ya kau da kai game da wannan sharuɗan to zai cancanci abubuwa guda uku wanda wa'annan abubuwa guda ukun kuma abubuwa ne wanda ba su da kyau na harko shine zai cancanci kyama daga wajen Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki zai kyamaci wannan bawan zai zamanto ya tsani wannan mutumin ya kyamace shi kaga ko abinda bai kamata ba kenan a ce mi a ce Allah maɗaukakin sarki yana kyamarka Allah da ya halice ka ya halice ni kuma ya halici kowa da kowa kuma ya zo yana kyamatar ka to duk wanda bai kiyaye wannan sharuɗa ba wannan ladubban na ambatan Allah ba to zai haɗu da wannan abu na harko kenan shine kyama daga Allah maɗaukakin sarki abu na biyu kuma shine Allah zai nisantar da shi daga rahamarsa duk wanda ya ƙi bin wannan ladubban ko ya ƙi bin wannan sharuɗa domin ya ambaci Allah to Allah madaukakin sarki zai nisantar da shi daga rahamar shi wal hurman kuma Allah madaukakin sarki zai sanya shi ya zamanto an haramta mishi kuma abin da yake roka ko na abu makamancin haka iyazan billahi ta'ala Allah madaukakin sarki ya kare mu shi yasa ƴan uwa masu girma duk wanda ya tashi zai ambaci Allah madaukakin sarki to ya kamata a gare shi ya bi wa'innan ladubban kamar yanda za su zo ladubban nan da za mu haɗi ba su kaɗai ba ne ba za mu yi ƙoƙari mu haɗu wasu daga ciki ne wanda kuma ko idan su ka tsaya insha Allah ta'ala za ka tsira abu na harko daga ciki ladabi na harko shine al-ikhlasu fi dhikr shine mutum ya zamanto ya tantance ya tsantsance wannan ambatan da zai yayi shi ne don Allah ba zai yi ba dan saboda a masallaci a ce yana zikiri ba zai yi ba saboda a unguwa a ce wane wasu ne masu kwana suna zikiri ba zai yi ba saboda matar shi ta ce wane kullum zikiri yake a cikin gida ko abu makamancin haka a'a zai yi wannan ambatan Allah ne dan Allah saboda kawai yana neman yardar Allah wannan shine ladabi na farko ya zamanto ka kudirce a cikin zuciyarka dan Allah zaka ambaci wannan Allah ba irin yanda wasu zaka ga suna yi a yanzu ba za a taru a masallaci a kunna lasufika a ce ana yin mi zikiri me yasa saboda a ce kai suwana wa da suwana da suwana wanda muka sani a unguwa da muke tare da su su ne ga su can suna ambata Allah ai suna kaza suna kaza kwana suke suna kaza ko kaza kaza suke yi kaga tun nan an bar mi an bar ladabi guda abu na harko kenan ya zamanto kai ne dan Allah ya zamanto yayin da zaka ambaci Allah ya zamanto kana ambatan shi dan shi kuma ba wai dan wani ya ganka ba shi yasa Allah madaukakin sarki yake faɗi a cikin suratul bayyina Allah yake cewa wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa ba umarce su ba face kadai dan su bauta ma Allah mukhlisina lahu ad-din suna tsantsance suna kadaita Allah wajen bauta ma'ana yayin da suka zo kenan za su yi ambatan Allah za su yi ne dan shi shi yasa ambatan Allah madaukakin sarki iya daga cikin ladabi na harko da ya kamata in za mu yi shi ne mu yi shi dan Allah madaukakin sarki shi yasa hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Imam an-Nasa'i ya fitar da shi hadisi daga Abi Umama yake cewa wani ya zo wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai yake ce wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kaga wancan mutumin da ya keɓe gashi can yana ƙoƙari yana roƙon Allah yana zikiri shin mine zai samu sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce lashe alahu baya da komi wannan mutumin me yasa baya da komi sai wannan mutumin sai ya sake maimaita wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam so uku ya ce wannan mutumin gashi can ya keɓance yana ambatan Allah yana roƙon Allah yana addu'a mi zai samu ya manzo Allah sa sama sai manzo Allah sa sama ya ce lashe alahu shi yasa sai malam yake cewa fa'ada ha thalatha marratin sai da ya maimaita wannan so uku lashe alahu lashe alahu ya qulu lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenan manzo Allah yana ce mishi lashe alahu baya da komi ya zo ne kawai yana ta wahala to mu tsaya mu shi menene yasa ba yake wannan wahala sai manzo Allah ya ce thumma qal inna Allah la yaqbalu min al-amali illa ma kana lahu khalisan manzo Allah sa sun yake cewa lalle Allah madaukakin sarki baya karɓar wani aiki daga cikin ayyukan da bayi suke yi anan idan aka ce aiki ba ana nihin aiki ko ne ana nihin aikin ibada kenan idan aka ce aiki ana ana nihin ibada sallah azumi zakka ambaton Allah da sauransu duk abin da ya shahi ibada manzo Allah ya ce to Allah baya karba daga wannan aikin illa ma kana lahu khalisan sai wanda aka yi dan Allah shi kadai wanda aka kadaita Allah wajen yi kai ne ka zo zaka yi sallah da ka zo zaka yi sallar magriba misali sai kai raka'a ta farko kai karatunka kamar yadda suke cewa alajimanfu kai yanda ka ga dama karatun alkur'ani raka'a ta biyu ka tashi za ka yi raka'a ta biyu sai ka ji wani ya shigo kawai sai ka fara gyara murya a bismil alhamdulillahi rabbil yanda ka san su dai a harami ka gyara murya kake yi da kari me yasa ka gyara murya anan saboda ka ji wani ya shigo dan ya ji ya ce kai wane yana da murya ya iya karatun alkur'ani to kaga tun nan sallaka ta tashi aiki kenan ta tashi daga kana yi ma Allah madaukakin sarki ta dawo kana yi ma wani da kaji ya shigo to kaga irin wannan to shi yasa manzo Allah ya ce sai kayi ne don Allah kadai sannan kuma wabtughiya bihi wajhu kuma sai an nemi fuskar Allah kadai a cikin wannan aikin wato kayi shi don shi dan ya baka lada amma duk lokacin da mutum ya zo zai yi zikiri zai ambaci Allah madaukakin sarki bai yi don Allah ba to fa mu sani cewa ba zai samu wani lada ba kamar yadda wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi yake tabbatarwa ɗan uwa masu girma abu na biyu daga cikin ladabi ladubba da ake yi yayin ambatan Allah madaukakin sarki shine hararo halarto da girman Allah madaukakin sarki yayin da mutum yake zikiri yayin da zaka ambaci Allah ka san Allah kake ambata ba wani abokinka kake kira ba ba wani abokin kasuwancin ka kai kira ba ko kuma ba ɗanka kake kira ba ko kuma matarka ko ƙananka ko wani abu makamanci haka a'a ka san Allah ne kake ambata ka tsaya ka nutsu ka hararo girman Allah maɗaukakin sarki a cikin zuciyarka a cikin ƙwaƙwalwarka to a wannan lokacin shine zaka ga zaka yi ambaton Allah cikin nutsuwa amma saɓanin abin da muke a yanzu zaka ga mutum yana ambaton Allah amma kawai yana yin shi dai bai ma san girman wanda yake kiran ba yana yin shi idan ka ɗauki masu ambatan Allah a yanzu mafi yawanci wanda aka fi sani da zakiru ko zakirai ko abu makamancin haka zaka mafi yawanci ban ce duka ba saboda akwai masu yi suna da nutsuwa da sauransu zaka mafi yawanci daga ciki wallahi tallahi ambatan Allah nan suna yin shi ne amma ba daga cikin zuciyarsu suke yi ba me yasa nace ba daga cikin zuciyarsu suke yi ba ko kuma basu ma san girman wanda suke kiran ba zaka ga mutum ne yana kiran Allah kamar a gigice a haukace a wani abu makamancin haka alhali kuma ba za ka zo ka ringa ma babanka irin wannan kiran ba yayin da mutum ya tashi zai kirayi baban shi zaka ga yana nutsuwa baya tsayawa yana hadin wasu maganganu ko na abu makamancin haka amma Allah da ya halicce ka ya halicci babanka shi zaka zo kana ma irin wannan kiran kaga mutum ya zo shi kamar yadda na shi ba hauka hauka ko wani abu makamancin haka ba kuma yana kira shi yasa aka samu wani bawan Allah ya shi irin wannan suna kiran Allah madaukakin sarki irin kiran da ba su ma mahaifansu to shi shugaba ne na wata ekol ko wata makaranta haka sai ya sa yara ya ce akwai wani da yake hucewa ta nan shi masu irin wannan kiran kenan ya ce in ya zo zai huce ya ce ku ringa kiran sunan shi misali mu ɗauka sunan shi mudi kawai daga ya zo zai wuce ta kusan makaranta sai yara su ringa ga mudi ga mudi kai mudi kai mudi sai ta yi sai ta yi sai ga kai wannan ya suke mushi irin wannan kiran sun maida shi mahaukaci ne ko menene kaza kaza da sauransu sai je ya samu shugaban makaranta ya ce kai ya yaranka suna kaza kaza ya kamata ka ɗauki mataki a kansu sai ce eh gaskiya bai kamata abin da suke yi ba bai kamata su ringa kiranka shi ko shi yasa su dama ko yana so ya mushi wa'azi ne yace bai kamata su ringa yi maka kaza ba yace amma kamar naji kuna yi ma Allah madaukin sarki irin wannan kiran in kun tashi zikirin ku kuna kaza kaza kaza kaza sai ya sadda kai ya shiru yace kai a matsayinka na kai bawa ne na Allah an yi maka irin wannan kiran kaji baka ji daɗi ba ba ka so kace bai cancanta a maka wannan kiran ba to ya kuma kai kake zuwa kana yi ma Allah irin wannan kiran Allahn da shi kai kai bawan shi ne kai aka ma irin wannan kiran kai a matsayin bawa ma kiran kace bai dace da kai ba to ya kake yin irin wannan kiran kuma ga mahaliccinka wanda kuma kai kai bawa ne gare shi a nan lokacin sai ya sanyi sai ya ce tabbas haka ne insha Allah za su gyara kaga irin wannan ya kamata a gyara ka ringa hararto girman Allah wallahi idan mutum yana hararo girman Allah maɗaukakin sarki a cikin ƙwaƙwallo shi a cikin zukatan shi zai ga cewa wallahi bai kamata ya irin wannan kiran ba to shi yasa a ringa hararto da girman Allah maɗaukakin sarki shi yasa Allah yake faɗi a cikin suratul anfal Allah yake cewa innamal mu'minun innamal mu'minuna lalle su mu'minai sune wanda allazina idza zukira Allah wajilat qulubuhum sune wanda idan aka ambaci Allah ko kuma idan su za su ambaci Allah wajilat qulubuhum zukatansu suna karaya ba za ka gansu suna wani yanayi ba a'a suna cikin nutsuwa zaka zukatansu sun karaya suna hararo girman Allah madaukakin sarki wa idza tuliyat alaihim ayatu sannan idan aka karanta musu ayoyin Allah madaukakin sarki ko kuma idan suna karanta ayoyin Allah su ma kuma zadatuhum imana zaka ga yana ƙara musu imani a cikin zukatansu wa ala rabbihim yatawakkalun kuma su wa'annan mutanen sun dogara ne ga Allah ubangijin su mahaliccin su shi yasa ya kamata iya daga cikin ladabi na ambatan Allah shine a ringa hararto da girman Allah madaukakin sarki yayin da ake ambatan Allah madaukakin sarki bayani zai zo a da ƙarshe akwai gabar da nake so in kai abu na uku ladabi na uku daga cikin ladubban da muke kawowa a yanzu shine an so mutum idan sai ambaci Allah kuma yayi da yawa kada ka yi kaɗan a'a za ka ambaci Allah ne mai yawa ka yi ta yi ka yi ta yi ka yi ta yi har da lokacin da za ka gaji shi yasa hadisi daga imam muslim ya rawaito wannan hadisin yake cewa wani ya ce wa manzan Allah sallallahu ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba su labari yace sabaqal mufarridun wa'inda suke na harko na harko sun gabaci mutane sai suka tambaye manzo a sasan wamal mufarridun ya rasulullah su wane ne wa'annan wanda suka gabaci mutanen su wane ne na harkon na ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi yace azzakiruna Allah kathira wadh-dhakirat su ne masu ambatan Allah da yawa maza da masu ambatan Allah da yawa mata kenan masu zama su ambaci Allah mai yawa su yi ta yi su yi ta yi su yi ta yi shi yasa idan zaka ambaci Allah kai mai yawa me yasa saboda zaka samu falala to yana daga cikin ladabi abu na gaba kuma shine abu kuma mai muhimmanci shi ma shine ladabi na hudu shine ambatan Allah madaukakin sarki yayin da ake cikin hali na tsarki yayin da ake tsaftace ba yayin da ake cikin najasa ko dauda ko wani abu makamancin haka ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wani ya zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana biyan bukata a lokacin yana fitsari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai amsa wannan sallamar ba sai da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kare ya fito yayi arwalla da yayi arwalla ya zo sai ya nemi uzuri ya nemi ya mushi uzuri wannan bawan Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mushi mi yace inni karihtu an azkura Allah lalle ni na kyamaci in ambaci Allah maɗaukakin sarki illa ala taharatin face kuma sai ni idan na zumanto ina mai cikin hali na tsarki ina kyamatar in zo bani da bani cikin hali na tsarki ko ina cikin dauda ko na abu makamanci haka in ambaci Allah shi yasa ban amsa maka sallama ba ban ce wa alaikumus salam ba domin idan aka ce wa alaikumus salam ai shi wancan ta yi assalamu alaikum wato amincin Allah ya tabbata a gare ku ya rasulullah ko a gare ka ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga idan ya maida manzo Allah ya ambaci Allah ne sai manzo Allah ya ce na kyamaci in ambaci Allah ne alhali kuma ni bana bana da tsarki a tattare da ni dole sai da manzala sa son yayi arwallatu kwana sai ya zo ya ambaci Allah sai ya mi sai ya gaya mishi sai ya nemi uzuri game da wannan to shi yasa kun ga yana da kyau iya daga cikin ladabin da ya kamata mai ambaton Allah ya zamanto yayi shi wannan ladabin shine ya zamanto zai ambaci Allah cikin hali na tsarki ya zamanto babu wasu ko yanzu zaka je kaga wani misali kai ne zaka je kaga sirikinka ko sirikanka mafi yawanci mun lokaci haka zaka ba zaka sai da kayan da sai a hankali ba sai ka zaɓi kaya masu kyau watakila kayan da baka taɓa sawa ba ka sanya turare ka yi menene ka yi kwalliya tukwana ka je ba za ka sai da dauɗa ba dai to amma kuma za a ka ambaci Allah maɗaukakin sarki kaga abin da ya kamata kuma anan zan ɗan kawo magana kan zuwa masallaci za ka akwai wanda za su taho masallaci sai a hankali yayin da kuma idan za su tayi wajen surukansu ko wani abu makamanci haka sai sun tsaya sun shirya sun sa kaya masu kyau amma wallahi kaga mutum ya zo masallaci zai zo zai gana da ubangijin shi manzo Allah sa sun yake cewa al-musalli yunaji rabbahu shi ho mai sallah yana ganawa ne da ubangijin shi ga shiga ubangijin shi a gaban shi ganawa ce suke kai tsaye to yanzu kai dan uwa ka zo gaban ubangijinka gaban Allah zaka gana da shi kuma kana cikin tufafinka yana wari ko na abu makamanci haka a nan za ka musamman waɗanda suke aiki musamman wanda suke aikin garaj ko na abu makamancin haka za ka kayan da suke aiki da su daga an yi kiran sallah kuma da su za su zo wallahi na san wani bawan Allah wanda yana ƙoƙarin wannan in zai ta yi wajen aikin shi yana biyawa da rigar shi jallabiya yana aje ta ya sa kayan aiki yayin da aka yi kiran sallah zai ta yi masallaci sai ya cire rigan nan ta aiki ya ɗauko jallabiya shi ya sa ya fesa turare ya sai masallaci me yasa saboda ya san girman Allah maɗaukakin sarki amma kaga mutane a yau sai a hankali da wannan tufafin zai zo kuma wai zai yi sallah na ɗaya ya cutar da mutane na biyu ya cutar da mala'iku sannan abu na uku kuma bai girmama Allah maɗaukakin sarki ba domin manzo Allah sa sama yake cewa man akala suman duk wanda ya ci albasa kadiba kaga ha man akala suman duk wanda ya ci tafarnuwa mai yawa har ya zamanto in yayi magana dan warinta yana fitarwa aw basalan ko ya ci albasa mai yawa warinta yana fitarwa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kada ya zo kusan mu idan muna sallah a cikin masallaci kai kusanci masallacin mu he dai in ya zo ya koma baya ya sallar shi sai manzo Allah ya ce fa innal mala'ikata tata'azza bima yata'azza minhu bani adam yace domin mala'iku suna cutuwa da abin da ɗan adam suke cutuwa wai wannan wa albasa ta halatta a ci tafarnuwa ta halatta a ci manzo Allah ya ce idan mutum ya ci mai yawa ya zamanto wari yana dan fitarwa in yayi magana to in ya shigo masallaci ya kebe baya yayi sallar shi tare da cewa manzo Allah ya kwadaitar da kuma falalar sahun gaba a zo a yi sallah a cikin me yake da suna sahu na gaba cikin mutane amma manzo Allah ya ce wanda ya haka ya koma baya yayi sallah to ina ga kuma wanda zai sha sigari a yau wanda shan sigari haramun ne wai wanda ya ci albasa aka ce kai kusanci mutane amma ka ga mutum ya sha taba ya sha sigari zai shigo cikin masallaci ya haɗa sahu da mutane tana wari manzo Allah ce mala'iku suna cutuwa da abin da yake cutar da 'yan adam kaga bayan ya cutar da abokanan shi 'yan adam kuma ya cutar da mala'iku abin na gaba kuma bai girmama Allah ba domin ya zo gaban Allah yana ganawa da Allah bakin shi yana wari kun abu makamancin haka kaga abu ne wanda bai kamata ba shi yasa wajibi ne mu kiyaye irin wannan idan muka san za mu tafi masallaci kada mu yi wani abin da zai zamanto za mu cuta ma 'yan uwanmu wari ko wani abu makamancin haka mu kiyaye wannan saboda baya daga cikin mi karantarwa ta addinin musulunci to shi yasa duk wanda ya tashi zai yi ibada zai yi ambatan Allah to ya ambaci Allah yana hali na tsarki wannan iya daga cikin ladabin da ya kamata 'yan uwa masu girma abu na gaba wanda bayani akan shi zai zamanto shine na ƙarshe shine mu sani ya 'yan uwa lalle shi wa asali a addini ma asali a addini shine idan mutum ya tashi bawa zai ambaci ubangijin shi ambatan Allah to a addinin musulunci asalin ambatan Allah shine ba a ma so ka ambaci Allah kana daga sauti wannan yana da asali shine ma abin da aka sani a asali ba a so ka zo kana daga sautin ka sama shine bawa ya zamanto yana sassautar da ni da muryar shi shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa wadhkur rabbaka fi nafsik tadarruan wa khifatan ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافل كديبا kaga wannan ayar inda a ce ita kadai muka karanta ta isa ta nuna mana ladabin da ya kamata mu bi wajen mi wajen ambatan Allah madaukakin sarki duk yanda kake sai ka gane abin da Allah madaukakin sarki ya hudi anan zaka ga Allah yana bi hanya a hankali a hankali in baka gane na farko ba sai a fassara ma a ce ga yanda ake ni ga yanda ake ni ga yanda ake ni Allah maɗaukin sarki ya ce, Wazkur rabbaka fi nafsik, ya ce, Ka ambaci Ubangijinka a cikin ranka, don Allah idan aka ce ka ambaci Ubangijinka a cikin ranka, an ce ka ɗaga murya ka uga. To, wannan dai aya ce a cikin Alkur'ani, ba ma hadisi ba, kamar yadda wasu suna faɗa da hadisi suna cewa ai hadisin ko bai inganta ko wani abu makamancin haka. To, wannan aya ce ta Alkur'ani, Allah ne da kanshi yake faɗi. Wazkur rabbaka fi nafsik, ka ambaci Ubangijinka a cikin ranka. tadarru'an kuma kana mai kaskantar da kai baka zawwa kana nuna jiji da kai kana nuna izza kana ambatan Allah ko na abu makamancin haka a'a tadarru'an kana mai kaskantar da kai kana nuna kai ho bawa ne na Allah Allah da kake kira lalle mu Allah mai girma ne yana da girma tadarru'an ka kaskantar da kanka wa khifatan sannan kuma kana mai tsoron Allah kana yin shi kuma a asirce kana hararo da girman Allah duka a ciki in zaka ambaci Allah bayan haka kuma sai Allah ya ce wadunal jahri min alqawli kaga sai Allah ya fito kirikiri yace ma yace ba tare da ka bayyana maganar ka ba dan Allah dan annabi haka muke ambata Allah mu yanzu ka dibi matakan da aka ce ka ambaci Allah a cikin ranka in baka gane ba aka ce tadarruan ka kaskantar da kanka ma'ana ka nuna kai bawa ne na Allah wa khifatan sannan kana tsoron Allah kana hararo da girman Allah sai kuma Allah ya ce wa dunal jahri min alqawli kuma ba tare da kuma ka bayyana maganar ka ba ana ji amma zaka mafi yawancin mu ba haka muke ambatan Allah ba idan aka tashi ambatan Allah to ga yanda ake ambatan Allah zaka zo ka samu waje mai nutsuwa da kai da kanka zaka nutsu domin iya daga cikin tasirin da addu- eh, da ambatan Allah zai yi maka shine ya zamanto kana da nutsuwa in baka da nutsuwa to ba yanda za a yi ka samu tasiri ambatan Allah idan za ka yi kada ka haɗa shi da ambatan da kake mawa ne wallahi a yau wani idan zai kirayi ko a titi ya ji an ambaci sunan eh, wata misali budurwar shi ma ko wani abu makamanci haka billahi lazi ko matar shi za ka ga hankalin shi sai ya dan tashi sai ya dan samu nutsuwa me yasa saboda yana girmama ta ko wani abu makamanci haka haka ita ma idan da za a ambaci sunan mijinta ko sunan babanta sai ta dan samu nutsuwa to ya kuma da za ka ambaci Allah baka samun nutsuwa ba na mantawa akwai wani bawan Allah da magaram idan ya tashi zai yi sallah tsabagan yanda yake girmama matar shi matar shi tana da suna kuma sai aka yi katari a cikin wata aya ta cikin alkur'ani Allah ya haɗu sunanta to in ya tashi zai yi sallah mafi yawancin sallolin shi da yake wannan aya yake karantawa sunanta firdausi in ya tashi yana cewa mi innal ladhina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula sai ce Allahu akbar in yayi alhamdu sai ya karanta wannan aya sai ce Allahu akbar wai me yasa saboda girmama matar shi amma tare da cewa za ka ga wasu sai a hankali ko shi kin ma misali za ka ga in ya zo girmama Allah kuma ba ɗaya ne ba shi yasa ya kamata mu zamanto muna bin abin da Allah maɗaukakin sarki ya haɗi kaga anan da Allah maɗaukin sarki ya ambata shi yasa al-Imam tabari Allah maɗaukin sarki ya ji kanshi da rahama yake cewa ko kuma zan kawo hadisi da harko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wasu daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin su abi Musa ya ce muna tare da manzan Allah sallallahu a halin wani bulaguro sai zamanto ba za mu bi wani tudu ba ko wani waje na ciyawa ko na abu makamanta ka face sai muna daga muryanmu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki sai mun daga muryanmu fadana minna rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mu sai yace ku saurara ku ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba yace wanda kuke kira ha ba hakurma ba ne ba yana jin ku ba kurma ba ne ba yana jin ku wanda kuke kira wala ga'iban kuma ba wai babu shi ba yana nan tare da ku saboda haka ku kira shi a hankali manzo Allah ya ce irba'u ala anfusakum ku kira shi a hankali domin shi ba kurma ba ne ba Allah madaukakin sarki kenan shi yasa anan Aisha radiyallahu anha take cewa lokacin da wannan baiwar Allah ta zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suratul mujadala da Allah madaukakin sarki yake cewa qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah kaga anan wannan ayar sai Aisha radhiyallahu anha tace abun ya bata mamaki tace tabbas ganin Allah da jin Allah ba ɗaya yake da namu ba tace lokacin da matar nan ta zo suna bakin kofar ɗaki na da manzo Allah sa son suna tattaunawa na san magana suke amma ni da nike cikin ɗakin ban jin abin da suke faɗi ta ce sai gashi Allah ya sabkar da aya su kutum Allah ya ce kad sami Allahu qaulan lati tujadiluka fi zawjiha haqiqa tabbas Allah ya ji maganar da wannan baiwa Allah take gaya maka kadiba ka juha Aisha radhiyallahu anha tace ina cikin daki ni ban ji abin da manzon Allah sa son suke tattauna da wannan baiwa Allah ga su a bakin kowar daki na amma Allah ya ce ya ji wannan maganar wannan yake gane cewa jin Allah dama ba ɗaya yake da nami ba da na bayan Allah maɗaukin sarki saboda me yasa anan ne zaka ga wasu suna kokari wai idan ka ce Allah yana ji sai a ce wai kana kokarin ka kamanta Allah da mutum shin dan Allah dan adam shi kadai yake ji rago yana ji dabbobi suna ji dan Allah idan nace muwana yana gani shin nace rago yana gani ta ne idan shi da idan rago guda ne me yasa kai a karan kanka a zatin kanka in aka ce kai kana gani rago yana gani baka ce idan ka irin na rago bane ko kuma baka ce jin ka irin na zomo bane ba kunnan ka irin na zomo ne ba ka san zomo shi zomo ne kai kuma dan adam ne saboda haka naka daban yake amma wai sai idan an ce Allah madaukakin sarki yana ji sai ka ce wai ana kokarin kamanta shi da mutum ai yanda Allah madaukakin sarki ya kasance shine Allah to babu yanda za a yi kuma wani ya kasance yana da abubuwa irin na Allah madaukakin sarki bayyayuwa bayyayuwa ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira baya taba yiwa na Allah komi daban yake ya sha bamban nan dai misali ne Allah ya ce ya ji Aisha radiyallahu anha ta ce ni wallahi ban san abin da suke wadi ba to ka diba kaga amma Allah ya ce ya ji kuma tare da cewa Allah yana sama shi yasa jin Allah ba ɗaya yake da namu ba ganin mu ba ɗaya yake da na Allah ba nan abin da yake bayan katangan nan ba mu ganin shi me yasa saboda ganin mu ba ɗaya yake da Allah ba amma ganin Allah madaukin sarki inda zaka shiga karkashin ƙasa ka je ka laɓe to Allah madaukin sarki yana ganin ka shi yasa komi na Allah madaukin sarki ya zamanto ya sha bamban da mutum sai manzo Allah ya ce musu kenan wanda kuke kiran nan yana jin ku ba hukurma ne ba sannan kuma ba wai baya nan ba yana nan a halittar ku ku kira shi inna ma tad'una sami'an basira manzo Allah ya ce kadai ho kuna kiran me ji ne kuma me gani yana ganin ku kuma yana shi saboda haka ku kira shi a hankali ba sai kun daga murya ba kuna kaza kuna kaza shi yasa to anan ne Imam Tabari yake cewa fiqhun da zamu samu a karkashin wannan hadisi domin hadisi ne ingantacce wanda manzo Allah sa so ya ambata yace fiqhun da zamu samu shine zamu dauki cewa an hana a ɗaukaka sauti yayin da ake ambatan Allah domin manzan Allah ya ga sahabbansa suna ɗaga murya suna ambatan Allah manzan Allah ya ce a irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba wanda kuke kira yana jin ku inna ma tad'una sami'an basira to kaga abin da zamu ɗauka daga ciki na abu na farko shine sassautar da murya yayin ambatan Allah ko kuma yayin addu'a shi yasa idan ka dibi ma malamai na magabata na kwarai wanda suka gabata dukkansu sun tafi akan cewa ba a ambatan Allah ana daga murya mai yawa idan ka ɗauki sahabban manzo sa sun ittifaqiyyan ne babu wani daga cikin sahabban manzo Allah da ya tafi akan fahimtar cewa wai in an zo sai ana daga murya ana kaza kaza da sauransu haka tabi'ai tabi'ai su ne wa'inda suka yi karatu wajen sahabban manzan Allah sallam su ma haka suka tafi haka atba'u tabi'in su ma sun tafi akan cewa yayin ambatan Allah ana sassattau da murya ne ba a daga murya kaga ka wa'innan su ne karni guda uku qurun guda uku da manzan Allah ya ce sun fi kowane karni alkhairi manzan Allah ya ce me yake da suna karni guda uku karnin shi shine lokacin sahabbansa da kuma me yake da suna sun mallazi ne lunahum sai wanda suka biyo bayan su sune tabi'ai su me yasa sun yi karatu wajen sahabbai ma'ana sun ga wa'inda suka ga manzon Allah sallallahu alaihi a wajen su suka yi karatu sannan manzon Allah ya ce sun mallazi ne lunahum sannan wanda suka biyo bayan su su ne kuma atba'u tabi'ina su kuma sun ga wa'inda suka ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi sun yi karatu a wajen su to wannan karni guda uku dukansu sun tafi akan cewa ha in za a ambaci Allah a ambaci Allah ne ana sassatto da murya kamar yadda dama zahirin aya ya koyar da mu shi yasa idan ka ɗauki kuma bayan su za ka ga cewa tabbas malaman mazhabobi guda hudu mazahib da ake bi a duk duniya wannan malaman mazhabobin guda hudu duka sun tafi akan cewa idan aka zo ambatan Allah to ana sassatto da murya ne idan ka ɗauki Abu Hanifa Imamu Abu Hanifa mazhaba ta Hanafiya sun tafi akan cewa ba a daga murya idan ana ambatan Allah. Haka Imam Malik, mazhaba ta Malikiya wadda muke akai mu ɗan Afirka. Za mu mafi yawanci Malikiya ne. To Imam Malik da mazhaba ta Imam Malik sun tafi akan cewa idan an zo ambatan Allah ba a daga murya wajen ambatan Allah. Haka Imam Shafi'i, mazhaba ta Shafi'iyya, su ma sun tafi akan cewa ba a daga murya idan an zo za a yi za a ambaci Allah wa Ahmad haka kuma mazhaba ta Imam Ahmad bin Hanbal wanda ina ga 'yan Saudiya ne suke kai su ma sun tafi akan cewa ba a daga murya yayin da za a ambaci Allah madaukakin sarki shi yasa ya ƴan uwa ina mai ƙara tunatar da mu da shan hankalin mu akan cewa idan mutum ya tashi zai ambaci Allah madaukakin sarki to ya tabbatar da ya bi wannan ladubban da muka ambata da kuma wasu ladubban ma domin ba wa'annan kadai bane ba amma wa'anda suka fi daga ciki sune wanda muka ambata shi yasa idan mutum ya tashi zai yi wannan ambatan Allah to wallahi ya zamanto ya bi wannan ladubban me yasa dan ya samu dacewa domin akwai abin da za ka yi shi ka sha wahala baka samu lada ba akwai abin da za ka yi shi baka sha wata wahalar kirki sosai ba haka kuma ka samu lada mai yawa shi yasa ambatan Allah za ka yi shi idan kana zaune ka samu cikin ɗakin ka in kana da AC ka kunna ka nutsu ka ambaci Allah subhanallah subhanallah subhanallah kana yin subhanallah a hankali domin subhanallah subhanallah ambatan Allah ne Allahu akbar Allahu akbar ambatan Allah ne alhamdulillah alhamdulillah ambatan Allah ne duk lokacin da zaka yi wannan ya zamanto ka samu nutsuwa yayin da zaka yi daga ciki akwai abin da wasu suke kawowa da cewa iya daga cikin ladabi shine mafi yawanci zaka ga an ce sai ka samu wani abu wanda zai taya ka wajen ilgawa ko wani abu makamanci haka abin da ake kira da tabshi ko wani abu makamanci haka asali wannan mutane su suka dora ma kansu domin wasu gani suke ba su iya lissafawa sai da wannan idan za ka yi zikiri dubu kaza dubu kaza dama ba wanda ya sa ka ce dole sai ka yi dubu kaza kai ne ka sa ma kanka kuma shi yasa ɗaya daga cikin sabbai na mata sunan shi yake cewa idan mutum ya tashi zai ilga wai ayyukan kirkin shi ko subhanallah ko subhanallah yace kai ya ba kan shi wahala domin mala'ikun Allah madaukin sarki ba sa taɓa yin kuskure in ɗari bakwai da hamsin kai ko da hamsin da ɗaya sai sun rubuta shi daidai ya ce gwanda ma ka ilga ma kanka ayyukan banza da kake yi ya ce don ka ga wai wanne ya yi yawa daga ciki ya ce ya yi maka alkhairi to manzo Allah sa ya tardo ɗaya daga cikin matan shi tana zikiri tana ilgawa da tsakuwa saboda tabji da wanda na zamani da ake danna da wanda ake sha duka wannan ci gaba ne da hankali na ɗan adam ya ga cewa ya kamata a yi shi amma a da babu tana ilgawa da tsakuwa in ta yi kaza sai in ta ce subhanallah sai ta aje tsakuwa guda subhanallah wato ma'ana dai tana so ta ilga ta ga ɗanawa ta yi sai manzo Allah sa sun ya tardo ta tana haka nan sai manzo Allah ya ce shin ba zan gaya miki abin da yafi alkhairi ba ta ce bala ya rasulullah ka gaya mini sai manzo Allah ya ce ki yi ki ilga da hannayenki wannan gabubuwan na yatsunki yafi alkhairi domin a ranar tashi alkiyama wannan gabban gabaki ɗaya za su ba da shaida akan abin da kike yi a ranar tashi alkiyama saboda haka ki da wannan shi yafi alkhairi shi yasa ko ka rike shi ko baka rike shi ba in dai akwai Allah madaukin sarki a cikin zuciyarka za ka yi ambaton Allah ka babu wani damuwa bal ma abin da yafi shine kan ma ka rike domin me yasa wasu a yau suna rike shi ne a matsayin ibada rike shin ma ibada ne musamman zakiru zaka sai an rataya shi a wuya ana kaza ana kaza ana ya wannan duka abu ne wanda bai dace ba kai a hankalce ma ko a ɗabi'a ta ɗan adam bai kamata a ce yana yawo da wannan tabji a wuya yana yawo a ɗabi'a kaɗai ba wai a addinance ba to balle a addini shi yasa wannan shine ladubba daga cikin ladubba da ake bi yayin da za a ambaci Allah Allah maɗaukakin sarki ya sa mu ringa bin ladubba wajen ambatan shi domin mu samu lada a yayin ambatan nashi. Allah maɗaukakin sarki ya gwada mana gaskiya ya ba mu ikon binta, Allah maɗaukakin sarki ya ƙara bayyanar da mu da abin da yake na ɓata ne kuma ya ba mu ikon nisantar shi. Allah maɗaukakin sarki ya kwantar mana da ƙasashenmu na musulmai da ƙasashen musulmi ga baki ɗaya lafiya ya zamanar da mu lafiya. Allah maɗaukakin sarki ya ƙara yi ma ƙasashenmu albarka. Allah maɗaukakin maɗaukakin sarki ya yi wa jagororinmu albarka Allah maɗaukakin sarki ya yi wa malumanmu albarka Allah maɗaukakin sarki ya yi ma almashirai da ɗalibai da ma wa'inda suke taimakawa alhazzai da sauransu duka Allah maɗaukin sarki ya musu albarka ya mana albarka ga baki ɗaya Allah maɗaukin sarki ya saukar mana da kwanciyar hankali a cikin ƙasar mu da kuma ƙasashen musulmai ga baki ɗaya Allah maɗaukin sarki ya zaunar da mu lafiya Allah maɗaukin sarki ya sabko mana da dukkan alkhairin da ke sama ya sabka mana su zuwa ƙasa Allah maɗaukin sarki duk alkhairin da ke cikin ƙasa Allah maɗaukin sarki ya fitar mana da shi Allah maɗaukin sarki ya mana albarka ya ma iyayenmu albarka ya kuma yi wa malaman mu albarka Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم